labarai wanda aka yi alkawari da ita wala turafu ila wahayin wanda ba a karfafa ta ila wahayin zuwa ga wahayi na ilahi aljali aw wahayi da kafi bala fi umuri dunya wa ahwali nafsihi to bal wannan muna faɗa ne daga al'amuran duniya wa ahwali nafsi da halayen abin da aka haka ito dangane da sai na rasulullahi a karan kansa.
Fallabe ya ji butan zihun nabi sallallahu alaihi wa sallama an ya ka kabar hufi shay'in min zalika bi kilafi mukbarihi.
To fallabe ya ji abin da ya wajaba ya wajaba itiqadu muqdire. Tanzihun nabi mu tsarkake sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an an ya ka kabarhu a ce labarin hadisinsa ya auku fi shayin ga wani abu min zalika daga wannan mimma ƙaddam nahu hunalika wanda muka gabatar a wancanan wannan guri biki labi mukbirhi sabanin yanda ya labarta la amdan wala sahawan wa wato da gangan ne da gangan ko da rafkanwa amwala galadan ko kuma da kuskure wa annahu ma'sumu min zalika fi hali bidahu wa fi hali sakadihi to annahu cewa hi shugaba ma'sumun kiyayye ne min zalika daga duk wannan abin da muka ambata fi hali bidahu a halin yarda ya faɗi maganar wa fi halin sakari ko a halin fushi annabi ba abin da yake fitowa a tare da shi sai dai alkhairi wa jiddihi wa marihi wa sihatihi wa maradihi wa jiddihi da abin da ya faɗa a halin gaskiya shine jiddi gaskiya ridil hazali kiyar kakaci wa mazaihi da abin da ya faɗa da raha shine mazaihi annabi baya faɗa a rahan ma baya magana wa sihatihi a halin lafiyarsa wa mararihi da halin jinyarsa duk annabi baya faɗan abu sai gaskiya dan ya zo a hadisi wata rana wata tsohuwa ta yi gurin sai na rasulullahi to annabi yana raha sai ya ce iya tsohuwa sani dai rabi ma kin Allah roƙa mun Allah na higa aljanna annabi ya ce ai tsohuwa ba ta higa aljanna ba ta higa aljanna daga nan sai take kuka sai ummi na ya tace ta abin sani ba abin da yake nufi da tsohuwa ba ta yi gafa ja Allah hunna abu kara uru ba na tura ba ai sai an mai da ke yarinya yanzu a tsohon nan naki haka sa ki aljanna me za a yi da ke to kaga tsohuwar sai ta ji daɗi kaga wannan magana ta gaskiya kenan
wa dalilu zalika ittibaqu salafi wa ijma'uhum alayhi to dalilin da ya nuna wannan shine ittifaqi da sahabbai suka yi da tabi'ai wa ijma'um alai da ijma'in da suka yi akan bayanai
wa zalika anna na'lamu min dini sahabati wa adatihim mubadaratuhum ila tasdiqi jami'i ahwalihi to mu dai ma da yace anna na'lamu mu dai mun san min dini sahabati daga addinin sahabbai wa adatihim da al'adansu mubadaratuhum suna rige-rige ne ila ta sadiki jami'i a walihi ga gaskata dukkanin halayen sai na rasulullahi wa walihi na ƙaunoninsa wa fa'alihi da ayyukansa baki ɗaya wa sai ka tafi jami'i akbarihi fi ayi babin kanat wa an ayi shay'in wa kan kaji su sabon sai na rasulullahi bayan wannan ha'ila yau wato ila da sadiki jami'a wali wasu kace suna amintuwa suna dogara bi jami'a kabarihi da dukkanin abin da sai na rasulullah ya labarta hadisai fi ayi babin kana a kowane irin babi ya kasance wa an ayi shay'in wa kada ko ma meye ne auko ya auko to sahabbai suna gaskatawa wa annahu lam yakun lahum tawaqqufun wala taraddudun fi shay'in minha wa annahu cewa su sahabbai lam yakun lahu tawaqqufun babu wani abin da zai tsaye da su su cudanya ya rikice musu wala taraddudun ba sa kai kawo fi shayin cikin wani abu min ha daga ingantaccen kaulolinsa da ayyukansa.
Wala intisibatun an halihi inda zalika had wa kafi ha sahawun amla.
Wala istisbatu ko wani abu wanda zai tabbata an halihi ga halinsa inda zalika a wannan yayi hal wa qafi ya sahun abin ya auku ne da rafkanuwa amla ko ba da rafkanuwan ba Mm.
ولما احتج ابن أبي الأقيق اليهودي على عمر حين أجلاه من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه لهم kaji wato sayyidina abubakar dama annabi ya ba da labari yana cewa kar ku bar yahudawa daga tsibirin larabawa annabi ya ce ikrijil yahuda min jaziratul arab to shi wannan ibn abi hubaikin nan babban ba yahude ne kuma yana daga yahudawan kaibar ala umar sai ya kafa hujja ga sayyidina umaru da hadisin ijla'u yahudu kaibar a fito da yahudawan kaibar min ajlahum a karajahun wanda zai fito da su shine hina ajlahum min kaibar yayin da sayyidina umar ya kore yahudawan daga kaibar suka fita wa wa waɗannan shine mazauninsu wannan kuma a kore yahudawa ɗinnan daga tsibirin larabawa to bi ikirarin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya gaya sayyidina umar ya tabbatar to shi ne wannan bai hude yake jayayya lahum da su wa hatta da alaihi umar واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر sai sayyidina umar ya kafa wa wannan bai hude hujja lahum da shi radiyallahu anhu bi qawli sallallahu alaihi wasallam annabi yace li ibnu abi huqay kai ba bika yanzu yaya za kai idza ukhrijika yayin da aka fudda kai daga birnin kaibara mm, فقال اليهودي كانت كذا وكذا من أبي القاسم ai ba kanat al yahud sai yahudin yace ka manta an ji sayyidina umaru an sayyidina umar yace da yahudin yace ka manta annabi ya gaya maka yaya lokacin da za a fidda kai a birnin kaibara yaya za ka yi ka manta da wannan magana sai bai yahudin ya tana da maganar yace ai wannan maganar da annabi ya faɗa ai ya faɗa ne a kaza kaza kwarai ya mai da maganar kamar ba magana ce haka ba shikenan to sai sayyidina umar yace da bai yahudan nan فقال له عمر كذبت يا عدو الله sai na mare shi a ƙarya kake ƙarya kake ya maƙiyin Allah annabi wannan maganar da ya faɗa gaskiya ne وأيضا فإن أكباره وآثاره وسيره وشمائله مؤتنا بها kaji to irin haka nan fa inna akbara huwa hadisansa wa asarihi da abin da aka rawaito na kaulolinsa wa siyarihi da tadodin halayensa wa shama'ilihi da ɗabi'unsa mutana muhtammun biya ana rike su da muhimmanci ana kula da su mustaqsa tafasiluwa saboda suna da nisan rabe-rabe Mm.
ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لقلد في قول قاله walam yarid ba na ba ba fi shay min ha wani daga cikin sa istidarakahu na wajen riska ga sai na rasulullahi ba za a riskar masa ba galadin a ce ya faɗi wani magana da galadi qala lahu na'am aw Na'am.
itirafahu في قول قاله أو إترافه بوام في شيء أكبر به ko kuma a faɗa abin da huri cewa ya ce ya faɗa abu da wahabi a cikin wani abu da sai na rasulullahi ya labarta mm.
ولو كان ذلك لنقل ما نقل من قصته عليه السلام رجوعه صلى الله عليه وسلم أو من أشار به على الأنصار في تلكيه النقل to in dai kuwa lamarin ya zama haka lan kila ai da an cirato zuwa gare mu kama na kila kamar yadda aka cirato min kissati daga kissarsa rujuhi alaihi na maganar da annabi ya bada shawara ya dawo amma a share bihi ga abin da ya nuni alal ansari ga mutanen madina fi talqil ansari da mutanen madina su daina kilili ga dijiransu
وكان ذلك رأي الله كبرا wannan da annabi ya hana su kilili a shekarar nan kuma dibinan ba sai ‘ya'ya ba daga baya annabi ya ce a yi ta wannan ra'ayi ne lakabarin wai ba hadisi ne ya gaya musu ba وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب wa gaira zalika da wani wannan ila umuri akwai wasu al'amura ne sab wanda ba su zama suna daga wannan babi ba كقوله والله لا أهلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكبرت عن يميني to kaji ya ce wallahi la uhlifu ala yaminin ni ba na rantsuwa akan wata rantsuwa fa'ara gaiwa amma idan na rantse na ga wani rantsuwan da na yi shi ne fa alkhairi illa ba alatu to sai dai na aikata allazi wato wanda halabtu alai wanda na rantse a kansa wa kafarta an yamini kuma sai ne kafara ga rantsuwa ta mm.
وقوله إنكم تقتسمون إلي annabi yana faɗa wani hadisi ya ce kuna ɗaukar rigima kuna kawo mani duk mutumin da ya san ba shi da gaskiya na karɓa haƙƙin wani na bayi to bai ya sani abin nan da na ɗauka na bayi yanki ne na wutan jahannama saboda haka rigingimin da za ku ɗauka ku kawo min annabi ya ce ba na shari'a da baɗini ina dai shari'a da zahiri idan mutum da zahirinsa nake aiki idan ko mutumin da ya san ba shi da gaskiya na karɓa haƙƙin wani na bashi yana jin daɗi to ko wannan abin da na bashi ba wuta aka yanka aka bashi ya daina murna to haka annabi ya faɗa ko mu ma na yanzu sai mu kula da haka dan kana da kuɗi ko kana da wata dama ko wani ɗanka ya zama wani alƙali ka je kana karɓar haƙƙin mutane da ƙarfi a baka to abin da aka baka nan jahannama aka yanke aka baka
وقوله اسقيا زبير حتى يبلغ الماء الجدر wallahi manzon Allah ya faɗa bayan wannan yi wa ƙaulu da faɗansa da ya ce da zubairu shi wancan ba an sare sai faɗi magana mara daɗi sai annabi ya ce da zubairu hata ya bulugal ma'ul jadara ka ci gaba da bayan gonanka har ruwan sai ya zo ya kama bakin katanganka na gadinan ɗinka كما سنبين كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب to malam ya ce kama da sannu sanu bayyana kullum ma fi haza duk hadisan da suke masu rikitar wannan za mu bayyana muku shi su ne mushkilin hadisi ma bil babi daga abin da ya zo a wannan babi wallazi بعده إن شاء الله مع أشباههما kuma za mu zo da wanda suka biyo bayan wannan din ma insha Allah in dai Allah ya so ma ai bayi ya tare da abin da suka yi kama da wa'annan kinin wa'annan hadisai su ma za mu yi su tafsiri ɗaya bayan ɗaya وأيضا فإن الكذب متى عرف من آد في شيء من الأكبار بخلاف ما هو على أي وجه كان يستريب بخبره wa aidan komawa zance fa innal kadhiba domin ita ƙarya mace urifa duk lokacin da aka san suduruhu gabatuwa ta sa min ahadin ga daya fi shayin cikin wani abu min akabaran na dangane da wani labari bi kilabi ma huwa sabanin yanda yake ala ayi wajahin kana ta kowace fuska ta kasance usturi ba bi kabari to kaga wannan labarin dole ya shakku ya ga cikin sa ko mutum mafi hadisi kuma za a tuhumce cikin maganar da ya faɗa mm.
ولم يقع قوله في النفوس موجئا ai wannan magana ba wannan mutumin maganarsa baya aukuwa cikin rai mujiya baya yin tasiri a cikin rai in dai magana ne na wanda baya gama baya faɗan gaskiya mm.
ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوام والقبلة وسوء الحفظ ولهذا dalilin wannan ma tarakal muhaddisuna malaman hadisi sukan dinga bari wal ulama da malamai hadisi amma uriba bil wahami hadisin mutumin da suka san shi yana da wahami wal gafalati da rabkana wasu ilhibli da mummunan hadda malaman hadisi ba za aiki da shi a ilimin jarh wa tadilu wa kasratul galadi da yawan galadi ma sikati duk da ma amintuwansa ba sa karba mm.
وأيضا فإن تأمل الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع to sannan wa irin komawa zance fa inna ta'ammadu al-kadhiba kaga mutum ya ganganta ya ƙarya fi umuri duniya a al'amuran duniya ma'asiyatin wannan fa saban Allah ne kuma yana rage wa mai ƙaryan daraja wal ikisaru min mutum ya yawaita ƙaryan to kabiratun ya zama laifi ne na kaba'ira bi ijma'in min al-ulama ya ga ijma'in da aka samu da malamai kamar Abu Hanifa kamar imamu maliku da waninsa sun ce duk mai yawaita ƙarya to laifi ne ya danganta da ƙaba'ira muskilun lil mawdu'a musidin lil maru'a yana zubarwa da mutum mutunci saboda haka bai kamata a yi ƙarya ba wa kullu hadha mimma yunazzahu anhu mansibun nubuwa to kaji wa kullu hada duk wannan mimma yunazzahu anhu abu ne wanda yake tsarkake shi mansibin nubuwa ga darajar annabta wal marratul wahidatu minhu fi ma yustabu sha'u wa yustashina'u mimma yukillu bi sahibiha kaji malam ya ce wal marratu wahidatu marra ma guda ɗaya minu daga lamarin ƙarya fi ma yarwa cikin abin da ake rubuto yadda shi ne yana kawo muni wani sabayi kuma yana kawo ɓatawa mai ma ya kimli bisa biya na abin da zai kawo tawaya ga mai aikata ta wayu zari bi qa'iliha la hikatun bi zalik yana kawo walaƙantuwa yana kawo aibatawa ga mai faɗanta la ya katin da zalika idan an raskar masa da wannan وأما فيما لا يقع هذا الموجع فإن أددناها من الصغائر فهل تجري على حكمها في الكلاب فيها wa amma fi ma la ya ƙau amma abin da baya aukuwa wato ma fi ma la ya ƙau baya aukuwa haza da iya a wannan ma'aukar to ba in adadina ha idan mun lissafa ta mun ce da ita minas saga'iri laifi ce ta saga'ira fa hal tujzi'u ala hukmiha to ya halatta ne a hukuncinta fi kilabi biya cikin sabanin abin da aka samu a haka Mm.
مختلف فيه to shi ma dai malaman suna sabani a ciki والصواب تنزيه النبوة عن قليلها وكثيره عن قليله وكثيره wa sawabu zancen da ya fi katari tanzihu nubuwati a tsarkake matsayin annabta an kalilihi da kankanin ma ƙarya wa kasirihi da mai yawan duk a tsarkake matsayin annabta Mm.
وسهوه وأمده wa za'uhi da halin rafkanwa wa amdihi da abin da aka yi da nufi Mm.
إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ba da banza ba in umdatun nubuwa domin kaga ita madari umuruwa juyawan al'amuran annabta albalagu shi ne iya da aikin Allah wal ilamu da sanar da bayin Allah abinda Allah ya aiko wannan manzo da shi wata bayinu da bayyana musu ma unzila ilaihim na abinda Allah ya sauke gare su wata sadiku su kuma bayin su gaskata ma ja bihin nabiyu na abinda wannan annabi ya zo da shi Mm.
وتجاوز شيء من هذا قادح في ذلك wata jawizu shehun amma a halartar da wani abu min hala daga wannan qadi'un fi zalika yana kawo suka a cikin sa ومشكك فيه مك- مناكر للمعجزة wa mun shakiyin bi kuma da abin da zai kawo kokonto kaga munakirin ya zama ya warware mu'jizar da aka bai wannan annabawa فلنقدان يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء كلهم في القول في وجه من الوجوه to yanzu abin da ya kamata mu faɗa fallaka dau malam yace mun yi kadai an yaqinin bisa ga yaqini ba ga zato ba bi annahu yanda sha'anin yake la yajuzu alal anbiya yakuluhum bai halatta a danganta sabanin ƙarya ga annaba ba fil qawli cikin magana fi wajen cikin fuska binal wuji ta kowace fuska masu ba sa ƙarya dan korare ne dama a cikin sufarsu لا بقصد ولا بغير قصد ai ko da nufi kai ko ba da nufi ba annabawa ba sa yin wannan mummunan maganar Mm.
ولا نتسامه مع من تسامه في تجويز ذلك عليهم آل السهو فيما ليس طريقه البلاغ wala na ta samu mu ba za mu yi rangwami ba ma man ta sami tare da waɗanda suke rangwami fi ta jawili zalika na halatta musu wannan alaihi ma gare su mu ba za mu rangwanta ba hala samu a halar rafkanwa bi ma laysa dariqu wal balagu na abin da tabarkin sa ba iyarwa ne ba Mm.
نعم madalla وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ai wa bi annahum cewa su annabawa ma la yajuzu alaihim al-kadhib halatta fi ƙarya ba qabla nubuwa tun gabanin annabta ba sa yi ولا الالتزام به في أمورهم وأهوال دنياهم walal iltisami kuma su annabawa ba a siffata su ba a alamta su bihi da yi wannan mummunan magana fi umuri ma al'amuransu wa ahwalid dunyawiyahum daga kuma halayen duniyarsu li anna zalika كان يزري ويريب بهم ai li anna zalika domin ita ƙarya idan ana danganta musu kana yuzri yana kawo walakantuwa ga annabawa wa yarihu bihim kuma yana kawo kokonto cikin abin da za su bada labari وينفر القلوب عن تصديقهم بعد kuma ai kaga wai na firar kuluba zukata sai su dinga gujewa an ta sadiqihim ba'du bayan wannan akan gaskata su mm.
فانظر أهوال أسر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم wanzur ka duba ka gani ya kai dan uwa awalo halayen asarin nabi na zamanin sayyidina rasulullahi min qurayhin dangane da qurayhawa wa gairiha da wani qurayhawa min al'umami na dangane da al'umatai wanda suke na larabawa da gwarawa mm.
وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف ai wa su'alihim da tambayansa da suke ana halihi ga halansa fi sidiki lisani cikin gasken har ya tasa wa ma urihu bihi da abin da suka san da shi min zalika daga wannan wa atarhu bihi da abin da suke furuci mai ma urifa na abin da aka san da shi واتفق النقل على إثمة نبينا صلى الله عليه وسلم منه قبل وبعد ai kaji daga nan wata fakan naqalu malamai sun yi itifaki ga abin da aka kira to ala ismati nabiyina ga kiyayewar annabinmu sallallahu alaihi wasallam minhu a gare shi qablu tun da aka haife sai na rasulullahi wa bada da bayan an aiko shi ma duk irin wannan ba a sani a tare da shi ba mm.
وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه Waƙar- wato wa kada zakarna haƙiƙa mun ambata maka min al'asari daga hadisai fi wanda a cikin sa fil babi sani a babi na biyu a wannan kitabu a farkon wannan littafi ma ya bayyana laka na abin da zai bayyana maka fi hatu inganci ma a sharna ilaihi na abin da muka yi nuni zuwa gare ka da mun fada qad na alam qur'ani ya fada an inna annahu innahu la yuzinuka ko أي الذي يقول رب إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون